الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau talata 22 ga watan 6 hijira tana da 1443 wanda ya dace da 25 ga watan 1 miladiya tana da 2022 za mu shiga darasin fito na malikiya a littafin risala ya ce babu ma tamfiku bihil alsinatu wa ta'taqidu al-af'ilatu min wajibi umuri diyanat wannan babi za mu karanta matan bil alsina abin da harshe za ta furta abin da ya waje ba harshe ya furta wata ta ƙidul afida abin da kuma zuciya za ta ƙudire ka san dama shi addini abu uku ne dole ne ya zamo kafin imani ya tabbata sai mutum ya ƙudire a zuciyar shi ya yarda kenan sannan ya furta da harshe sannan ya aikata da gaɓoɓuwa duk wanda mutum ya bari ya bar rukuni a cikin ainihin arkan ɗin yanzu za mu karanta abin da wajibi ne harshe ya furta da kuma abin da wajibi ne zuciya ta ƙudire na wajibin al'amuran addini min zalika al'imanu bil qalbi yana daga cikin abin da ya shafi wannan babin al'imanu bil kalbi yin imani da zuciya wani nutuku bil lisani da furtawa da harshe wannan abin da zamu faɗa dole sai ka haɗa biyun nan bayan harshen ka ya furta sai zuciya ta yi imani ta yadda menene abin shine annallaha ilahun wahidun Allah ilahun abun bauta ne wahidun guda ɗaya tak la ilaha gairuhu babu wani abun bauta in ba shi ba dole sai ka yarda zuciyanka kuma sai ka furta kaga la ilaha illallah da anna la ilaha wahidun kaga idan ma'anar su daya to dole sai mutum ya yarda zuciyar shi kuma ya furta da shi la ilaha gairu sai ka yarda babu abun bautawa face shi wala shabiya lahu babu ainihin makamanci gare shi wala nazira lahu ba shi da kini ba nan kini ba shi da sako wanda za a ce amir ɗin shi ne tafiyar su ɗin yadda wannan yake haka wannan ma yake to ba shi da irin wannan wala wala da lahu ba shi da ɗa wala wali da lahu ba shi da ma'aifi wala sahibata lahu ba shi da mata abokiyar zama wala sharika lahu ba shi da abokin tarayya laisa li awwaliyatihi ibtida'un kuma lalle ne kai imani cewa ibtida'un farko ko farawa laisa bai zama ba li awwaliyatihi ga awwaliya na ubangiji da yace huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin to awwaliyan ba shi da farko kawai shine kafin komai amma shi din yaushe ne farkon shi ba shi da farko sai dai duk wani abu da ka sani kafin shi Allah yana nan shine ma'anan awwaliyar ba wai shi ma in an ce shine na farko ma'ana yanzu misali aka ce waye farkon zuwa ce wani shine na farko kowa ya zuwa bayan shi ai shi ma yana da farko kafin ya zo din ai bai zo ba to shi Allah ba shi da wannan ibtida a awliyarsa wala li akhiriyatihi inqiba'un haka nan babu karewa ga akhiriyan ubangiji da aka ce Allah shine na karshe ba wai ana nufin komai kare shi ma zai kare bane wayab qawju rabbika zul jalali wal ikram la yablugu kunha sifatihi alwasifuna masu sifantawa ba sa isa haƙiƙanin sifan ubangiji a cewa za su yi tunani su gano haƙiƙanin zatin Allah ya yake wannan ya fi ƙarfin kowa wala yuhidu bi amrihi almutafakkiruna masu tunani da ake cewa kai tunani mana cikin ubangiji masu tunanin ba su yin tunani a ba su gewo bi amri da al'amarin Allah ce kam an gama tunani akan ubangiji an gano an buga littafi duk wanda yake so ya san hakikanin Allah ya karanta littafi kaza babu wannan ba su gewo al'amarin ubangiji kawai ya atabirul mutafakkiruna bi ayatihi masu tunanin suna lura ne da ayoyin shi wato ayatul kauniyya misali ka dubi rana ka dubi wata ka dubi sama ka dubi kaza ka dubi kaza ka dubi kaza duk abin da ka gani sai ka yi tunani cikin wannan abin waye shi tafiya ta yi tafiya dole a ainihin hankalinka zai nuna ma inda mai hankalin ne kai zai nuna ma wannan abun ba shi ya kan shi ba kaga akwai wanda ya yi shi waye shi shine Allah kaga fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun kenan kaga masu tunani suna tunani ne bi ayati da ayoyin Allah har ma ƙarshe zaka ji Allah Allah yana cewa wa fi anfusikum kai kanka ka duba kanka mana ka san lokacin da ka faru ka san lokacin da aka yi ka ai ka kai ma kenan ka san ba kai kai kanka ba ko wanda yi ka wala tafakkaruna bi ma'iyati zati amma ba su tunani cikin haƙiƙanin zatin Allah wannan ba a tunani cikin shi yafi ƙarfin ainihin mutum yayi tunani kan shi wala yuhiduna bi shay'in min ilmi ko ba su yoyi da komai ga ilimin Allah illa bi ma sha sai da abinda Allah ya so wasiya kursi hu samawati wal arda kursiyin ubangiji ya yalwaci sammai da ƙasa wala yaqudu hibzu ma kiyaye sama da ƙasa din bai nauyi ubangiji ba wa huwa shi Allah al alim shine madaukaki al azim mai girma al alim masani al kabiru masani mai bada labarin an ce al kabiru a haƙƙin Allah shine masanin abin da ya kasance da abin da ma bai kasance ba da abin da ya faru da abin da bai faru ba gaba ɗaya Allah shine masanin su al mudabbiru shine mai tsara al'amura al qadiru mai iko as samiu mai ji al basiru mai gani al alim madaukaki alkabir mai girma wa annahu fawqa arshil majid bi zati ubangiji yayi daidaito da ya dace da shi a birbishin al'arshin shi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi kuma ilmin Allah ya tabbata ko ina khalaqal insana Allah ya halicci mutum wa ya'lamu ya san ma to wasu su bi nafsu abin da ran shi yake wasu wasi da shi ko da tunani kai na rai zancen zuci Allah ya san abin da kake ainihin sakawa wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid kuma Allah shine mafi kusanci zuwa ga mutum daga jijiyan jannayi ka san Allah ya ce huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin malamai suka ce ai abin da yasa mutum ba zai ga Allah ba saboda tsabar kusancin da Allah ya bar ne kusancin har ya wuce ya zama zaka iya gani shi shine aka ce to wani irin kusanci Allah ya ce huwa aqrabu ilayhi min hablil warid kaga hablil warid din an yi misali ne amma ai aqrabu ilayhi min ainihi ma idon ka din nan Allah ya fi ka kusanci da shi fiye da idon ka to yanzu misali kalli idon ka mu gani zai yiwu me yasa saboda idon ya yi kusa da yawa amma yanzu hancin ka zaka yi hange ka ganshi hannun ka zaka ganshi saboda me saboda yana nesa saboda haka tsabar kusanci yawa aha yace wawwa qarbu ilay min hablil warid wa ma tasqutu min waraqatin wata ganye ba ta faduwa illa ya alamu sai Allah yana sane da ita wannan fa abubuwa ne wanda wajibi ne mutum yayi imani da su mutum yana yin imani da wayannan abubuwan sai kaga ya samu istiqama kuma ya huta daga abubuwa kewa da za su same da za su same shi me yasa akai kaza me kaza me to ganye ma ka san da yanzu iska ta kada a cikin hausarin nan kawai ganye nawa ne suke faduwa a cikin sakan daya kaga ai ba iyaka ba wanda ya sani ko to ba kowane ɗaya da zai faɗi sai Allah yana sane da shi kaga wannan nasi ne na Qur'ani wala habbatin babu wani kwaya fi zulumatil ardi a cikin duhun ƙasa wala raqibin ko danye ne abun wala bisin ko bushashe ne illa fi kitabin mubini sai yana cikin littafin Allah mabayyani على الأرش استوى يعني ديديتو ديداتي رشي أكان الأرش وعلى الملك استوى كما يتتر بس ملكي با أبن دبانا شبا ولو الأسماء الحسنى سنة يتاوى واسن تبت الأوبنجي والصفات الأولى لسفو في دوكككو lam yazal wa anan zaka ji suna cewa sifofi na daukaka ba haka bane ba hibafa bane sifa ne wasu sifatu da sifofi al'ula madaukaka duk wani sifa madaukaki ya tabbata ga ubangiji lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ihi Allah bai gushe ba tare da baki ɗayan sifofin shi da ainihin sunayen shi ma'ana da sifofin Allah da sunayen shi yadda Allah bai da farko su ma ba su da farko ba wai Allah da aka ce mishi arrazaku ba wai da ya halitta ya fara arzikta su ne ya samu sunan arrazaku ba yanzu an ce kai ai wani me kyauta ne ai sai da ya tashi ya samu abin kyautan ya fara kyautan sannan ya samu sunan mai kyauta to shi Allah ba haka bane duk sunayen tun asali yadda bai da farko su ma ba su da farko lam yazal bi jami'i sifati wa asma'i ta'ala an takuna sifatu makhluqa Allah ya ɗaukaka a ce wai ga sifofin shi din sifofin makhluqa abin halitta ne wai sifofin daga baya halice su wannan Allah ya ɗaukaka wa asma'u mudasa ko kuma a ce sunayen shi abin farawa ne dai Allah ya ɗaukaka gabarin wannan fararre ne sunan shi yake zama fararre sifan shi ma ya zama fararre kallama Musa Allah ya magana da Annabi Musa bi kalamihi da maganan Allah allazi wanda huwa sifatu zatihi wannan maganar sifa ne na zakin Allah. La kalkun min kalki ba halitta ne daga halittun Allah ba. Wata jalla kuma Allah ya bayyana jabali ga dutsen nan fasara dakkan sai dutsen ya zamo niƙaƙƙe min jalalihi saboda girman Allah wannan ji ya zuwa Qur'ani ne wannan Qur'ani kalaman lahi laysa bi makhluqin kaga nan zaka ga jewa wai ana cewa wa annal Qur'ana lalle Qur'ani sai a ce wai kalamun lahi zancen Allah ne ba haka bane ba mubtada da kabar bane kalamun lahi in sifa ne na Qur'ani wa annal Qur'ana lalle alqur'ani kalaman lahi maganan Allah din nan to laysa bi makhluqin ba abin halitta bane wannan laysa bi makhluqin shine jawabi magana نعم qur'ani maganan Allah to laysa bi makhluqin ba abin halitta bane نعم faye bi da balle a ce shi ma wai ya halaka a ce wai wataran qur'ani zai zama babu babu wannan saboda magana ne na Allah yadda Allah bai da farko bai da karshe shi ma wannan magana na Allah din bai da farko bai da karshe نعم wala sifatan li makhluqin kuma shi qur'ani ba sifa ne na abun halitta ba fayan fada balle ya kare saboda makhluq abun halitta shine yake karewa wal imanu bil qadari hakanan wajibi ne mutum yayi imani bil qadari da kaddara na'am ولم تشهد to shi kenan kuma da kun ce risalar wai da yawa da yawa za a yawa da yawa ne za a yi.
Eh, to.
Shine mu dan ƙara.
a ci gaba ko Na'am, a ci gaba.
aha wal imanu bil qadari Na'am.
da imani da kaddara khairihi wa sharrihi alkhairin kaddara da sharrin kaddara wa ah, hulwihi wa mulhi wa mulhihi mai daɗin shi da mai ɗacin shi ma'ana abu mai daɗi da mara daɗi da alheri da sharri gaba ɗaya kai imani da cewa kaddaran Allah ne Allah ne kaddara ka san a wurin Allah ba wani abu sharri ko alkhairi sunan shi sha'an kawai kullu yawmin huwa fi sha'an in abin ya sauko ne ya zo kan halittu mai daɗi sai a ce kash abin yayi daɗi mara daɗi kaza amma shi Allah ne sha'an ne kawai yawa sha'aninsa ne na yadda yake so ne wa kullu zalika karkaddara Allah rabbuna kowanne ɗaya daga cikin wa'annan sharri alheri mai daɗi mara daɗi karkaddara Allah rabbuna uban Allah ubangiji mu shi ya kaddara wa maqadirul umuri maqaddaran al'amura biyadihi suna ikon Allah shine suna hannun Allah wa masdaru hakanan makafan al'amura an qada'ihi daga ainihin hukuncin Allah ne ma'ana kowane abu yana tasowa daga wuce- hukuncin Allah an ce masjar ba shine tushen abu ba to kowane abu yana tasowa daga hukuncin Allah babu abin da yake kauce hukuncin Allah Na'am.
alima kulla shay'in Allah ya san komai kabla kauni tun kafin abin ya faru fajara kuma sai abin ya gudana ala qadari ya bisa kaddaran Allah la yakunu min ibadi qawlun wala amalun illa wa qad qabahu wa sabaqa ilmuhu bihi faɗi da aiki baya kasancewa a bayan Allah sai haƙiƙa Allah ne hukunta kuma ilimin Allah ya riga ya tinkan a aikata wannan abin ko tinkan a faɗa. Ala faɗa kika ji ya alamu man kalaka wanda ya halitta ya san ma kalaka kenan abin da ya halitta. A nan malamai sun mai fassara biyu suka ce man ɗinnan shine mafuli ya alamu Allah ya san man kalaka wanda ya halitta. amma magana ainihin uh, mai rinjaye shine ya alamu man kalaka Allah shine man kalaka ba to wanda ya halitta ya san ma kalaka abin da ya halitta gaba ɗaya kenan tunda man lil aqil ma li ghairil aqil ko wa huwa latifu kuma shi Allah shine mai rausasawa al khabiru masani mai bada labari yubillu yana batar da man yasha wanda ya zo fa yakzulahu sai ya tabar da shi bi adilihi da adalcin shi ba wai dan yayi wani abu ne wanda wai ya cancanci ya batar da shi ba kawai adalcin Allah ne nashi ne haka ya so wai hadi kuma yana shiryar da man yasha wanda ya so wai wa fi sai ya sa ya dace masa muwafaqa bi fadlihi kuma ya shiryar da shi dinnan ne saboda falalan shi ba wai saboda yayi wani abin da ya cancanci dole amar ba Na'am.
wa kullun kowanne daga cikin wanda aka fitar da wanda aka shiryar mu yassarun abin sauwaƙewa ne bi taysiri da sauwaƙewan Allah ila ma sabaqa min ilmihi wa qadarihi zuwa ga abin da ya rigaya da- daga ilmin Allah da kuma kaddaran Allah min shaqiyin shine matsiyaci dan wuta au sa'idin ko mai arziki dan aljanna ta'ala Allah ya ɗaukaka an ya kuna fi mulki ma la yuridu a ce ga wani abu Allah baya nufi amma dole ya fara mulkin shi wannan Allah ya fi karfin haka aw ya kuna li ahadin anhu ginan ko a ce ga wani daya wanda ya wadatu gabanin ubangiji shi ma yana da nashi abubuwan baya bukatar na Allah babu wannan ko daya aw yakuna khaliqun li shay'in ko a ce an samu wani mahalicin wani abu illa huwa sai shi Allah rabbul ibadi ubangijin bayi wa rabbu amalihim kuma shi ne ubangijin ayyukan su gaba daya wal muqaddiru shine mai kaddarawa li harakatihim wa ajalihim ga motsin su da ajalin su gaba daya kaga yanzu anan duk fa uh, aƙida ne na ahlus sunna wal jama'a wanda ya saba wa ainihin firar in ka bi wasu firkoki za ka ji wani yana cewa Allah zai halicci halitta amma shi halittar shi yake halittar aikin shi aiki ikhtiyari mutum shi yake yi da No.
sauransu to wannan duk ka'ida ne wanda ya saba wa ahlus sunna wal jama'a shine anan yake kakkabe masu No.
yace wal muqaddiru li harakatihim wa ajalihim Allah shine mai kaddara harakokin su gaba daya da ajalolin su نعم.
alba'isu rusul sai mu tsaya nan نعم.
to alhamdulillah جزاكم الله خير.
daga warabi yana daga hannu